طريق العلي عليه الصلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي أبى القلب إلا أن يكون متيما علي فضرم بالنبي محيما أبيت بليلة صارنا منشدا لذكر الذي قد طاب بدءا ومختما أساجد فيه الورق ليل وجيرتي نعم وجبني كالمغانب مكرما أنظم ضر اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منظما محمد مفتاح الفتوحة سيدي وكاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء منالهم به زينة الحضرات وقر وعظما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومعظما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وخاتم لما ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم yan uwa musulmi Allah ya sake dawo da mu wannan wuri don fuskantar watan Ramadana watan da Allah ya saukar mana da Qur'ani a cikin sa wanda kullum shekara in ta kewayo sai Allah ya sake tambaya mutum kun ji daɗin abin da na yi muku ban yi ku dabbobi ko itatuwa ko wani halitta ba sai na yi ku ɗan adam masu karama sannan na zaɓe ku na na zaɓe ku a cikin sauran ƴan arab zulmi kenan na mai da ku masu ganawa da ni kullum sau biyar a fada ta almusalli na fi rabba na mai da ku wasu ne na cikin jiyar da bayi na wasu gurma da alamu sabila fi na fi na mai da ku masu kama da mala'iku da rana masu kama da annabawa da daddare a cikin watan ramadana wannan darajoji da na ba kun ji daɗi kuka ce mun ji daɗi sai na ce ku da ba in ne muku ni ba ku yi godiya bashkuru ni matallahi ku ci abinci ba ba za ku sha ruwa ba ba za ku kwana da iyalan ku da rana ba da abin da wadatu ba za yi ba za ku ba sai dai wanda za ba za ku iya ba za ku iya ba wadatu ba sa zuwa bayan gida ba sa zuwa tsari ba sa baki to ba za a ɗora mana wannan ba da yake ba za mu iya ba muna yi haka da kanmu suna muke da shan ruwa da wajen iyalan ba ba za mu yi haka da kanmu bayan gida ko tsari ko bacci ba Allah bai ɗora mana ba da rana mai kama da mala'ika da dare mai kama da Allah da sallallahu alaihi wasallam yawan sallan nan saboda haka muke yin asham aka yi tahajjudi saboda haka kama da Allah sallallahu alaihi wasallam da wani wata Qur'ani har watan ya kare to ga watan nan ya sake dawowa Allah ya sake dawowa da da rabu ga wajen kusanceji mun ne wata bakare mu ya jama musulmi wanke zuciyoyin mu wanke zuciyoyin mu don mu karfi alherin Allah ina ganin masu girki ko mata ko kunku suka wanke kwanukan da za a zuba abinci kafin abinci ya nuna saboda kada a zuwa abincin cikin kwano mai datti abincin ya lalace ya gurbace saboda an sa cikin datti to ga alheri ne na zuwa mana daga Allah wanda zuciyoyin su mu karbi wannan alheri bayan nan ya jama'a musulmi duniya ta sa mu a gaban mu musulmi ta sa mu a gaban mu musulmi tana yakan mu duniya gaba daya saboda haka ba mu da kowa sai Allah mu bincike Allah din shine mai karfi shine mai iko shine zai ba maganin kowane mutum da yake dawon iko kuna ganin abin da ya faru a Afirka ta tsakiya cewa a kashe musulmi kawai yanzu abin da suka kawo kenan ga irin da ya shigo Najeriya a duniya wanda ke faruwa a Najeriya musamman a Taraba musamman a wasu jihohi na Najeriya duk dai wato kida kawai ake duniya tana ce a kashe musulmi a kashe musulmi to musulmi koma ga Allah mu koma ga Allah mu ta tuba mu ta istighfari mu ta tuba mu ta tawakkali da annabi ta salati mu ta koma ga Allah mu ta bari la ilaha illallah mu koma ga Allah mu ta karanta Qur'ani don Allah ya kiyaye mu ya yaye mana wannan bala'i wanda suka mutu annabi dama ya ce kar ku damu idan kire mu mutanen mu su mutu su koma aljanna irin su su mutu koma wuta ba damuwa saboda haka ai ta sunan Allah wani wani ke da Allah ke musharrin makiya musulmi da musulmi a ta karanta sunan Allah da biyu da hamsin hamsin na samu dama a tsara a yan sunan Allah wajen sau uku shi ne abin da dubu da dari uku da hamsin kenan ta karanta da kan jamu duk inda biki da suke Allah zai yayi albarka da sunan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya da duniya gaba da albarka annabi albarka wannan alqur'ani wanda ya sauka haka a cikin wanda da muka santa ubangiji yana gaya mana ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni ma ta'maluna alim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi Allah ce ya yi wata na'amun domin tsayi ba ki ba da na kuntu ne masu ran kuntu ya ta ku. Ya ce wa annaba ya yi wa rusulu domin tsayi ba ki ba mazu tariyar. Ya ku manzanni ku ji abubuwa na halal ko mi daɗinsa. Zabu in dai halal ne ba zai haramta ka ko mi daɗinsa. Ku ji abu mai daɗi na halal wa amalu salim fa aikata aiki mai kyau don ku gode wa Allah wannan kuma raddi ne akan ayoyin da muka wuce a kamurin ke cewa wani na su fitar tun da kuka kan wajen na kafin wajen da ku yi biyayya wa annabawa ya kudu min mata kudu na min wa yashrabu na wa yashrabu ma ta shrabu mutane suna cin abincin da kuke cin abinci suna shan ruwa da kuke shan ruwa wai ce Allah ya aiko su an karbu yanda kan kuma baya ubangiji ya yi mana bayani yadda kafin suke gayawa annabi ya kuma sallallahu na karshen annabawa ma ni hadar rasul ya kudu ka'a wa yanzu bi nasa wani irin wani irin manzo ne wannan wanda yana cin abinci kawai mutane yana zuwa kasuwa kawai mutane wannan ubangiji ya mutu rabbi a wurare da yawa marasa sakar su dukkan manzanni da muka aiko ai suna cin abinci to anan shi Allah yana magana da bayinsa tun bai tun bai halki jikunansu ba da bayan ko ya halki jikunansu ya ce zan su annaba da ya kira su gaba daya a cikin lokacin rayuwarsu ya ku manzanni na ku ci abinci mai halar na halar mai daɗi ni na aike ku kuma na halar ta halaka ba ma ji an nan jirar lafiyar da mu ai su mun rataya mu jiki ko da yake suna da jiki na annuri irin na mala'iku amma su mun rataya mu jiki irin na ɗan adam mai bukatar ci da sha yaya za su zama suna da jiki kuma za su ci abinci ba saboda haka Allah ya gasa mana mu sani annabawa suna annabawan su amma suna ci suna sha suna aure Masala suna zuwa ke suna cin abinci suna shan ruwa suna aure suna yin bacci suna nafila ni ma ta amala alim Allah yana ta ni alim ni ina gane ma ta amalu da abin da ke aikatawa kan da kuma har yabin da kawo الناس وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin suratul anbiya ya jero annabawa ya faɗi mujizozin waɗansu da alƙawarin waɗansu da halayen waɗansu yace dukkan nan annaba duk gaba ɗaya da mu'minai da suka fi su al'umma ce guda ɗaya haka nan ma ya koro annabawa tun daga annabi nuhu da annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu sannan har zuwa annabi ibrahim sannan sai ce mun ma arzuna da fitri sannan manzanni da muka aiko a jere a jere a jere a jere zamanin annabi daga baya aka aiko Musa da Haruna daga baya aka aiko annabi Isa na kafin annabawa kamun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu ya kira su gaba ɗaya ya kuma zamina ya bin shi ku aikata aiki mai kyau ya kuma mu'minai masu tauraron Qur'ani wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan dan wannan annaba da aka ambata muku da mamiyansu zuwa annabi Muhammad da kuma mamiyansa ko al'umma ce guda daya a kan addini guda daya masu shari'a mabambanta Kun kowane annabi ya ce a zuku ku sa amara ku milahin gairu ko ka Allah ba ku da wani ubangiji ban da ke Allah ta abu illa ba kar ku mota kowa sai Allah kowane annabi abu da ya kira kenan saboda ga addinin tauhidi zafin addinin guda ɗaya ne amma rigunansa daban-daban ne ma'ana riguna shari'a in an haifi yaro rigar da za a sa masa yana yaro daban rigar da za a sa masa yana matashi daban rigar da za a sa masa ya zama saurayi daban rigar da za a sa masa ya zama dattijo daban amma shi din daidai shi din daidai saboda haka shari'o'i suka suka zama daban-daban da kullum ya na min kun shir'a da mamin haja ko waɗanda mutane aka yi shari'ar su daban da hanyoyin ibadar su daban amma addinin da ɗaya ne na Allah ubangiji ɗaya wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaquni ni ne ubangiji gaba ɗaya tun daga Adam har Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ɗaya ce ni kuma ni ne ake bautawa ni ne ubangijin ku wanda buri ku ji tsoro na anan an ce wa ana rabbukum fattaquni saboda sura farkon ta kadam na al-mu'minuna ana magana kenan da mu'minai annabiyyu fi zalatin khashun har zuwa a nan ne zuwa da dauda yanzu waɗannan abin da ke nema a wurin su tsoron Allah ba bin Allah ba bin Allah ya fi riga sun fi Allah suka suka zama mu'minai sun haura don kuma zo su lafiyayi surat ta fara ne da iktaraba linnasi linnasi mutane mutane su nasu ya yi nasu su su rabbakum ne kuma ran ka cewa ana rabbakum fa'abuduni ala biyayi saboda ana magana da ayyuhan nasu ne nan kuma ana magana da mu'minai ne wa ana rabbakum fattaquni ku ji tsorona ya yi nan tukullah jabu ya yi nan su rabbakum تقضوا امرهم بينهم زورا وحزبهم قال لهم فرحون تنزوا الامتين فتحانجل وبوتا الله غدا ديا addini ne guda daya kuma sha Allah ya rabu mutum fadi addini ne guda daya wanda ake bauta Allah guda daya amma abin ba ba ke da rauji da takaddahu mabiyan annabawa sai suka yayyanke al'amarin addinin kudurar kashi-kashi kuma jama'a masu ra'ayi daban-daban suka rarraba addinin daban-daban wannan shi ne aka hana raba addini daban-daban amma rabawa daban-daban kamar yadda hadisi ya zo cewa افترقت اليهود إلى إيدا وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى الذين سبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة wato yahudu sun raba addinin su kaji saba'in da ɗaya kamun bayanan annabi isa kamun bayanan annabi isa sun tare annabi musa kenan su ko mutanen injila sun raba addinin su kaji saba'in da biyu kamun bayanan annabi musa sallallahu alaihi wasallam suka rarraba addinin su iri iri a cikin yahudancin kaji kaji a cikin nasarancin kashi kashi idan zare ma kowa suna da ita kowa da suna da ita jinjiran su daban-daban wani mutum yana cewa yana zuwa nuna masa littafin da annabi isa ya zo da shi aka kawo masa littafi sai aka bai sunan wani ya ji a na annabi isa nake nema ba wannan ba ba murkun ba ba yuhanna ba ba menene ba aka gara bikin jilolin ba sunan annabi isa sai na annabi isa ne kai nema na gaskiya saboda haka an karkasa addini kashi kashi wannan kuma al'umma ta kamar yadda aka bada za ta kasu kashi saba'in da uku din haka din ne abu ba son zuciya da bin shaidan da bin duniya ya za an karkasa addini daban-daban wannan fa mazhabobi baya cikin waɗanda aka zarga dariƙoƙin waliye ba za cin abin da aka zarga a'a su hawari waɗanda suke kin wasu sahabbai da shi'a waɗanda suke kin wasu sahabbai irin su da aka kashi kashi din ba mazabobi su gaba ɗaya an yarda da su dariƙoƙin waliyai gaba ɗaya an yarda da su a wurin malamai ko da jahilai ba su yarda ba ba a izina da jahilai domin jahilai suna wanda fahimtar ta bai yanzu haka na a gaba ta tsakiya suna cewa masu mazhaba sun ɓadda mutane sun karkata addinin annabi kashi kashi hanafiya malikiya jami'iyya tambaliya wacece wacece da duk wannan jahilai ne wanda wasan addini wasu ke ganin laifin mazhabobin wannan mazhabobi akan shari'a suke dukkan su gaba ke daya mazhabobi sai dai waɗanda suka fita daga ahlus sunna to su ne abin zargi amma mazhabobi na hanafiya ahlus sunna ne mazhabobi na malakiya malikiya ahlus sunna ne mazhabobi na shafi'iyya ahlus sunna ne ambaliya ahlus sunna ne saboda haka ba za a ce musu saboda cewa likullin jannamin kurkin adam wa min hajan hanyoyin addini daban-daban saboda haka ɗariƙun waliyai kuma ahlus sunna biyan da su har ma aka ce yana daga cikin alamar mutum ya zama ɗan bid'a in yana sukan mazhabobi ko yana sukan ɗariƙoƙi ya zama ɗan bid'a a musulunci saboda haka mazhabobin ahlu sunna yardaddu ne wurin Allah wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin addini dariƙoƙi yardaddu ne a wurin Allah tun da ana yau sunna kabiran la da kulluna yana cewa yau mana to kulla unasin bimani ranar lahira za a kira kowanne kowanne jagorori da jama'ansu da sunayensu saboda haka wannan yarda su ne amma fita daga kafirta musulmi irin na kawarijanci da irin sahabbai waɗansu irin na kawarijanci da kishi da yadda waɗansu shiya ke kin waɗansu sahabbai maza da mata to shi ne abin zargi wannan su ne rarraba din kamar yadda aka karanta a cikin sosai da wa'annan hazi wani kuma da wa'ilatan wanda kuma fattakuni فتكرروا بينهم زبرا كل حزب kashi daban-daban kowane kashi ma da zai farhura suna murna da abin da suke kai suna kirari suna ce shi ne gaskiya abin da suke kai shi ne gaskiya abin da suke ciki ba gaskiya ba to karyar da sauran mazhaba ba ta taba karyar da wata mazhaba ta ce kafirci ne ba dariƙa ba ta karyar da wata dariƙa ta ce kafirci ne ba kullu hizbin ma da faruna to shi ne illa din shi ne mummuna idan kana malikiya ka ce wani da kai wata masawa masawa ka zo bata ko kana dariƙa ka ce wanda ba dariƙa ka ya bata ko baka dariƙa ka ce masu dariƙa sun bata to shi ne mummuna وذروا في غمرتهم حتى هين الله إذا بقى النبي صلى الله عليه وسلم حقوري ina cika dane su yi gabratin a cikin fada wasu zurfin kafirci da zurfin jahilci wanda suka nita a cikin zurfin kafirci da zurfin jahilci kamar su har lokacin da muka zartar da hukunci a kansu ko hukuncin kisa a badan ko hukuncin sa wuta a lahira kyale su ne gabar mu da su har lokacin da muka saukar da hukunci a kansu. abin da muka basu a duniya da yawan dukiya da yawan 'ya'ya da sarauta wato suna kafirci amma duk da haka muna ba su dukiya da 'ya'ya da mulki suna tsammanin mun yarda da su ne yasa muke ba su wannan a wani tabaraka wa ta'ala yana baiwa mulki wanda yake so yana bai wanda baya so Allah yana ba dukiya wanda yake so yana ba dukiya wanda baya so domin annabi Ibrahim na dukiya da yawa shanunsa sun fi dubu masu kiwonsu da karnukan su ma zinari ake ratiya wa karnukan don dukiya gashi na shine shugaban annaba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka samun dukiya ba wani laifi bane a'a liman maru zali ne da rajulin zali ma da la dukiya mai kyau a hannun namiji mai kyau sannan kuma Allah ya bai wa su da dukiya a mazuna cikin Allah saboda haka don Allah ya ba da mutum mulki ko ya ba shi dukiya ko ya ba shi ƴaƴa ba alamar Allah yana son sa kenan ba sai da in yana da imani idan yana da imani ga duk abin da ya samu alheri ne in mulki ya samu alheri ne in doke ya samu alheri ne in yayin ya samu alheri ne in farin jini ya samu alheri ne amma in ba imani duk abin da ya samu ba alheri bane sharri sharri ne kullu khairin laysa bi khairin in kana wara'u an-nar kullu sharrin laysa bi sharrin in kana wara'u al-janna kowane alheri in dai bayan da wuta za a shiga to ba alheri ba kowane sharri ya samu dan adam in dai bayan da aljanna zai shiga to ba sharri ba fadaru fi ghabrati wa ta'i tusari'unahum fil khairat wal la yash'urun kamar da muke ba su din nan na dukiya da 'ya'ya da sarauta suna zamanin muna gaggautar da ba su alheri don muna son su a a ba su sani ba ne tun da ba imani wannan abu ba alheri ba ne da lazina hum min khashyati rabbihim mushfiqun ga mutanen da duk abin da aka ba su a duniya ko mulki ne ko dukiya ce ko ‘ya'ya ne ba za su cuce su alheri ne gare su ga sifofin su nan guda hudu innan lazina hum min khashyati rabbihim mushfiqun sani mutanen da saboda zo tsoron Allah mushfiquna kullum suna cikin tsoron Allah ɗaya kenan إن الذين من خشية ربهم يشركون والذين هم والذين هم بربهم يؤمنون
سونة وأن تجي
والذين هم بربهم لا يشركون sune waɗanda suke ba za su haɗa wa Allah komi ba a nan wato shirku da yake guda uku ne an wuce ɗaya ana maganar biyun ne tun da aka ce ni kace lilafi mushrikuna wadan mutane musulmi ne muminai ne yanzu an kawo shirku a nan ana bari shirkun kafiyun ne da shirkun akbar shirkun jaliyun shi ne a واعبدوا الله ولا تشركوا به ولا ت- آه، شرك جلي شين يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم شرك خبير كما آه، آه، شرك خبير كما آه، كرك بوتا وقوة زي الله ولا تقوم على أحدا كرك بوتا قوة زي الله في كري شرك خبير كنا أخفاكما واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا kar ku hada wa Allah komi shine shirkun akbar yanzu aka waɗannan guda biyu ne aka ce ba ta hada wa Allah waɗansu ƙarfi suna hada bautan wasu ƙarfi tare da Allah ko suna bauta wa duniya ko suna bauta wani abu na duniya to shine aka kore haram walin shirkun lafi والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون wanda sun yi imani da ayoyin Allah na afaku da na nafsu sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim sun yi imani da Allah sun dubi sama sun dubi kasa sun dubi gabar sun dubi yamma sun dubi kudu sun dubi arewa ba abun da suka gani sai ayoyin Allah sun yi imani da su sun dubi kansu ba abun da suka gani sai ayoyin Allah sun yi imani da su mutum yi imani da ayoyin da Allah ya saukar wa annabawansa wannan sun yi imani da su kuma ba sa hada wa Allah komai ba sa hada wa Allah kowa ba sa hada wa Allah komai wanda zai yi kansu
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة إلى ربهم تحزن rajiyu
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة إلى ربهم لا يرجعون
haka bane wanda zai yi wasu da ba a da wasu su ne masu wannan sifofi wato suna aikata abin da suka aikata ko ko suna ba da abin da suke bayarwa tare da ayyukan da suke wa Allah na ibada tare da abin da suke bayarwa na bayarwa na zak- zakka da kabarita da sadaka na taimako da ayyukan alheri duka sun riga sun yi su amma suna cikin jin tsoro ko sun takaita a cikin yin ba su yi yadda Allah yake so ba ko wani abu ya shiga cikin na riya ba su sani ba ko kuma Allah ya karba ko bai karba ba su sani ba kullum zuwa cikin jin tsoro tare da sun ba da farillai kuma ba da wajibai duk abu da Allah ya kura musu amma suna ganin kaman sun tagaita suna ganin kaman Allah ba zai karba ba suna jin tsoro umurun da Aisha ya tambayi manzon Allah daga cikin mutanen nan da suke aikata abin da suke aikatawa muna jin tsoron Allah suke fara suke fara tsoron Allah shi ne masu shan giya da masu zina da masu sabon Allah annabi ce a'a ba haka bane yar siddiqi haka take maka kirari yar siddiqi yar siddiqi ba haka bane mutane ne waɗanda suna ba da farindai da na filfili suna ba da ayyuka na, na ibada amma duk da haka suna jin tsoron Allah suna ganin kamar sun tagaita suna ganin kamar Allah ba zai karba ba suna cikin jin tsoron Allah su ne waɗannan ba waɗancan ba أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون أولئك ولن نمضوا أن هذا يقول يسارعون في الخيرات lokacin da Allah yake kiran bayan sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa neman gafarar ubangijinku sun yi gaggawa din sari'una bil khairati wa hum la sabiqun kuma da Allah ya sabiqu ila maghfiratin min rabbikum kun yi rige-rige kun yi rige-rige zuwa ga Allah Ubangijin ku kun yi rige-rige din har ma sun riga mutane sun kai gaba kun asabiqun asabiqun ulaika al-muqarrabun da aka ce ai rige-rige wanda suka suka riga mutane suka ci kwallo suka kai inda ake nema su to sune Allah ke jawo su su zo muqarrabai a cikin wannan al'umma kamar abubakar kenan da umaru da usmanu da sauran guda shida da sauran sahabbai tare da martabobinsu su ne as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun Allah ya riga ya gabatar da su sun yi rige rige su riga su ci kwallo ulaika as-sabiqun bil khairati wa hum la sabiqun dukan irin waɗannan mutane ko mun ba su mulki kamar yadda muka ba Abubakar da Umaru da Usman da Aliyu duk muka ba su mulki muka ba su dukiya dukiya saboda wannan da Awfil wato wannan alheri ne ga Yesu ba zai cuce su muka ba su kaya ga wasu an a ba zai cuce su ba su kam alheri ne aka aka fara ba su wato wa atina ajran fi dunya wa atina ajran fi dunya wa inna billahi lamin salihin an ba su mukaddima wato to min da ya ka ba su na duniya kafin a je lahira a bawu mai yawa لا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa da aka yi rige rige din aka ruga a guje ana gaggawa wanda waɗansu suka riga shi bai tafi tare da su ba kar ya damu ya ce ya takaita wanda suka Allah bai dora mutum ba fiye da abin da yake iya ba kowane mutum gwargwadon ikonsa ake masa magana wanda ba da iko ya sallah a tsaye ya zauna ya yi sallah a zaune in ba da iko ya kai goshin da ƙasa ya yi nuni in ba da iko ya yi sallah a kwance inda ya ba da wajibinsa akan yadda halinsa yake ba za a zarge shi ba la nukallimu nafsan illa wus'aha yanzu kamar wanda ba da dukiya a lahira wa za a tambaye shi don me baka fice zakka ba don me baka je haji ba Allah bai bashi hali ba ko da ka bai dora mata wannan ba kowace rai abin da take da iko ake nema a wurin ta mu yanzu da muka zo bayan ta abai ba mu da iko mu kai matsayin sa abai sun riga mu to Allah ba zai zarge mu cewa me yasa baka zama kamar sa abai ba a ai sun riga mu kuma Allah ya dauke mana cewa da muka yi baya din ba mu muka kai muka mu baya ba haka ikon Allah ya yi kuma da haka za a yi mana magana ba za a yi magana a ce don bai kai kamar sabu kuka da mara ruwa wardai na kitabu ga littafi nan a gare mu alqur'ani kenan ko daur mahfuz yanzu mu bil haqqi yana gaya gaskiya ku saurara ku ji ku bi alqur'ani yana yin magana daga Allah yana gaya mana mu saurara mu ji mu bi a ji alƙur'ani a fahimce shi a yi aiki da shi yana maganan gaskiya babu wani kaulani ko kilamu a duk maganar da qur'ani ya faɗa gaskiya ne wa tabbatar ma bi rabbika sidqan wa adala kowace magana qur'ani ya faɗa gaskiya ne kowane hukunci qur'ani zartar adalci ne saboda haka waradina kitabun yadu bil haqqi wa hum la yuzlamuna mutane ba za a zalunce su ba ba ba za su aikata aiki mai kyau a ɓoye shi a hana musu ladansa ba ko ba za a rubuta musu mugun- mugun aikin da ba su aikata ba a na ladansu su ƙara sama wani ce kwanan su ba'ifa Allah ba zai zalunce dan yan adam ko karan ba a in ma aikin mai kyau ne ninninkawa zai yi guda ɗaya ya zama goma sannan ya zama ɗari bakwai har ya zama ba lisani saboda haka ذلك ولدينا كتاب يكتب بالحق وهم لا يظلمون
بل قلوبهم في غمرة هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
ولدينا كتاب يكتب بالحق وهم لا يظلمون القلوب في غورة من هذا ولدينا كتاب يكتب بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غورة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون a'a zuciyoyinsu ne suke suke cikin nitsewa a cikin fada da jahilci da kafirci walau mu'amalu min duni zalika suna aikata wani aiki wanda ba irin aikin muminai ba wannan kenan a'a suna aikata wani aiki mummuna wanda mu fada muku ma bayan wanda muka fada muku na karyata annabawa akwai wani aiki da suke aikatawa a wurin mummuna wanda mu fada muku ba muka hada wannan da wancan muka kama su da shi muka zaga musu da kafirci ko mu la amin suna aikata su إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجارون suna cikin ɗimuwa suna cikin hintsewa cikin fata da kafirci da jahilci har lokacin da muka kama manyan su domin dukkan sharri da ake yi a duniya na kafirci mutum biyu su ne jagororin cikin sharrin da masu sarauta da masu dukiya saboda haka ne masu ne za su kara a lahira suna ce باغلي أني ماليا ما نفاغلي أني ماليا هلقا في سلطانيا da an kama shi a daure shi da zagari yana ihu ana kai huda da ke dukiya ta ta da zaban zaban da amfani ne ba mulki na ya fi banza wai amfani ne ba Allah ce kudu ba mulku kama shi ku daure shi saboda ga a kaida na mutane bi azabi har lokacin kyale zuwa lokacin da muka kama yan gada cikin su wanda suke jin gata wajen sarauta ko gata wajen dukiya ko kama su da azaba idan mu yi tsaruna lokacin da suke karaji sai suna kuka suna karaji to a lokacin ne za su zan dukiyar su ba ta amfane su ba mulkin su bai amfane su ba sauran wanda kuma mabiyan waɗannan ne duk haraka ko mabiya masu sarauta ne da mabiya masu dukiya su masu sarauta sarakunan in an faɗin su kalma matattu su ne jagorin matattu masu dukiyar in su zama da su su ne jagorin matattu zauren talakawa a ta yi zaɓar nan su yi gina lafi ki za mu yi tsaruna sai ka ji suna ƙara ji suna ƙara yin azaba ta kama su. Zabiyar yoma in na kurmin lada sun karo. Ba tsayawa za ku yi ƙaraji ba, ƙarajin ku zai tafi a banza in na kurmin lada sun karo na ba za ku samu mai taimaka musu daga gare mu ba. Za ku yi ta ihu ihu ku yaji a banza ba a gani a timaliya, har ba a ji su dariya, ta ji kullum ba hulmutun ban je masa وفي سلسلة ذرة تقول إلى قلبكم قال إنكم وزير الصبريرة ثم لم باكو كيف كنا لدريم با قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكرون
فكانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكرون don da kuke ƙara ji ai an kawo ku ayoyi an faɗa ku gaskiya an karanta ku ayoyi an faɗa ku gaskiya ba kun ku zai ku zama kan ki suna la a kayu ku kuna yin baya baya baya baya don kar ku yi qur'anin balle ku yake da shi kuna yin baya baya mustakbire na ne sakira ku ne
مؤمنين به لا تؤمنون wanda ana magana da kafiran makka ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi qur'ani yana magana da kowa ne wanda yake da rai wanda ya an riga an gama da shi ba ainihin su mutanen makka suna suna alfahari cewa su mutanen harami ne ba abin da zai same su ba abin da zai su mutanen harami ne masu daraja ne suna girman kai da zaba wasu mutanen harami masu daraja amma mu abin ba ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فدار الله لباس الجود والقول ما كان يسمع أبو mamaki Allah ya ajiye ku a haraminsa ya mai da ku dangin annabinsa ya saukar da Qur'aninsa da irin harshen ku na Larabawa ya aiko mutum da babu kamar da cikin halitta a cikin dangin ku na Larabawa amma duk ku cewa Allah bayan kuna da kanku a nan neman yuka mutum da yana biyu samirar tujiruna kuna hira da da daddare a harami amma hirar da ku duka da sukan sukan qur'ani ne da annabi kuna faɗin biya goma ga garu tujiruna kuna mafari magana banza a cikin hirar ku kuna sukan alqur'ani kuna sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da qur'ani shiru ne waka ne shiru ayati ne annabi sihiri ne kuna dangana masa abubuwan da yana nesa da su baya kusa da su أفلم يتذكروا قوما لم جاءهم ما لم يأت آباؤهم ولم يدبروا القول جاءوا ما لم يات اباهم الاولين اولا يدب- آه، أولا يدبروا القول في القران النم ba za ka hankali ba ne su kula da shi su lura da shi dukkan abin da ya faɗa gaskiya ne duk abin da hukunta gaskiya ne adalci ne su saurari maganar bana ai maganar ba ta gama da waka maganar ba ta gama da sihiri maganar ba ta gama da bokanci annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam an haife shi ne a wani gari garin da ba malamai ba littattafai ba ilimi bai taɓa zuwa neman karatu ƙasar waje wajen wani malami ba wani bakon malami bai taɓa zuwa wurin ba ya koya masa ilimi har ya kai shekara arba'in sai muka ji yana ambaton cewa ya aka yi aka yi sama ya aka yi aka yi ƙasa ya aka yi aka yi abin da yake tsakanin su kuma inda kuka ta nuna bin da zai kana kadan da biyu mai wani tsaro an da ya zalika rabbul alamin wajaran biya rawati lubu biya baraka biya wa qaddara biya qawata fi arba'ati ya sawa'an lisa'i kuma sai da samawa ne bukan kana wa nabi ya ya bari dukkan yadda Allah ya yi sama ta kan da abin da ke tsakanin su ya gama ya koma yana faɗin yadda ke kera jijiyar kuwarta ya gama yana faɗin annabawa annabin da aka fara haihuwa annabi adam kenan yadda ya aka hadice shi yadda shi aljanna yadda aka fitar da shi daga aljanna yadda aka yi ya yi haihuwa da matarsa da yadda aka yi aka yi aiko annabawa aka yi wannan kowane annabi annabi wani ya shekara kaza annabi wani shekara dubu hamsin yana wazi annabi wani kaza shi wannan mutum mai wannan magana kun taɓa jin magana irin wannan magana in ba magana daga Allah ba ai wannan duk abin da ke wani gaskiya ne daga Allah yake magana am ya am walau yadabbaru qawla am ja'u ma lam ya'ti aba'u min ko kuma ba su ga abin da bai zo wa iyayensu da kakanninsu ba ya zo musu shine alqur'ani shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam أم لم يعرفوا رسولهم فهم له
ko manzon nasu ne ba su san shi ba am lam yarifu rasulahu wa hum lahu kafirun ko annabi Muhammad su san shi ba ne a nan garin ba ya tashi tun yana garimi har ya zo ne har ya zo har ya zo yadda ya zama kun taba ji yayi ƙarya kun taba ji yayi yaudara kun taba ji yayi wani abin kacca har ma kuna kiransa Muhammadu Lami amintacce duk garin nan ba ga wani Muhammadu mai alkawari duk da yin ba ga wani kwakwalo ko ke wani haka ba to ba ku san shi ba ne ai kun san shi mutum da baya mutane ƙarya baya mutane ha'inci baya mutane yaudara ta yaya zai wa Allah ƙarya Allah mai aiko shi Allah ya aiko shi duk sha'anin sa gaskiya ne abu na biya da hura kulau sun fito wani annabin nasu ba ne ko mu da kuma biyu su yi wani inkari bayan sun san shi أم يقولون به إنه من
أم يقولون به جنة دنياه بالحق وأكثرهم من الحق كارهون سوف تتحك mutumin da ya fi kowa hankali a makka sun shaida da haka ya fi kowa amana ya fi kowa kiyaye alkawari ya fi kowa aikata aikin alheri ya fi kowa tausayi amma ku ce wai abin da ya gaba dan na hauka ne haka hauka yake hauka yake ba da labarin sama da ƙasa da yadda Allah ya komai da komai har yadda ake kira jinjiri a cikin uwa mai mai hauka ne zai bari irin wannan magana ai ko da kan kuce Muhammadu ya fi kowa hankali a garin nan ya yau ko ya karo ko ya daga Allah ce yana da aljihu subhanallah majawo bi rafi ba ba haka bane abin da ya zage wannan maganganun ban ban da su da zuwa alqur'ani da addini da annabi sallallahu alaihi wasallam an zo musu ne da gaskiya su ko ba ta san gaskiya wanda baya san gaskiya in kawo masa gaskiya to sai ya ne hanyar da zai yi ta gaskiyar ya wankar da mutane don kar a bi gaskiya ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهم فأتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ويدناهم ويدناهم بالحق ويتولى قاواهم ونرزم فيهم بدناهم بذكرهم ومزيجهم قرصهم ونور ويتولى قاواهم الحق من الله تعالى حق سونا الله ne da farko to ya dauki haka ne na hayyu aka hada da kaunaka na kayyumu aka hada su aka mai da su suna daya hakku to hakkurin nan sunan Allah ne za ki wanda lahu wal haqq Allah shi kadai ne gaskiya kuma ya aiko annabin gaskiya ya aiko addinin gaskiya ya aiko alqur'anin gaskiya to duk magana ko aikin da ya saba da abin da annabi ya ce to ƙarya ne ba gaskiya ba ne wani rikima na kwawawo da gaskiya alqur'ani ko ko gaskiya Allah ya bi son zuciyarsu ya tabbatar da ƙarerayensu cewa dodanni gaskiya ne Allah yana da ƴaƴa gaskiya ne a wuzu bila in ɗan kudu ba za ta tashi ba gaskiya ne bayan da zalunci ya yi yawa da ƙasa ta rushe inda kowane mai ƙarfi zai halakar da wanda ya fi ƙarfi kenan da da yadda aka ce musu ku yi kuka ƙi yi da ta halitta take da ayan an halaka Allah ya ce su musulunta suke musulunta tunanin tsarin tsarin mulki haka yake misali yanzu ginin nan da muke gargajin sa Allah ne ce ya tsaya inda yake kar ya fado in ya ce na ki zan fada ba in ya fada a kan ba lafiya da ku teku ya ce ya gaji da zama shi a bashi da in ce ku ya ta zo zai rufe garuruka gaba ɗaya bayan an ce masa ya dakata haka kuma duwa duwa ke mu dakata in a in suka ce su ba za su dakata ba za su bi gadi sai su su riga launa kakkashe mutane suna kakkashe garuruka da tsarin kayi na yi ka bari na bari shine musulunci da ba a yi haka ba wato kamar yadda dokar sojoji yake wato obey before complain in an ce kai kawai kai da an saba wannan babu zaman lafiya ko a cikin soja ko a cikin yan sanda ko a cikin waɗannan a gaba da yamma ko da arewa zuwa da gaza an kowa an ce ya tsaya inda ya tsaya ya ce ba zan tsaya ba zai faɗi to kaga ba zaman lafiya kenan da ko kai ya ce ka rikice ba duniya kenan ba lahira amma duk umarni abin da Allah ya ce a yi a yi abin da ya ce a bari a bari shine gaskiya shine zaman lafiya. Wani cewa na bawa لفسدت السماوات والأرض وبيه da tabbai daga sai sun baji domin su yanzu zama zura nan a sama su sai sun je kai sun gaji zama a sama ta samu da suka mai yake a ƙasa sai su lalace ƙasar kuma na ce ku ta ce ku ta gaji zama za ta tashi ta rufe sauran ƙasa kaga da sama da ƙasa sun lalace dole a duhun ne Allah a duhun ne annabi abin da Allah ke aika yi abin da yake a bari a bari shi ne zaman lafiya amma in ba ga wannan ba zaman lafiya da fadar da wata rabi bada ta yana musu zikirin ba haka ba ne mun kawo musu wani abin darajar su abin girman su abin wa'azin su kuma zikirin kuri duna amma sun kawo da kai sun ki karɓar wannan daraja da muka ba su da wannan tunani da wannan wa'azi da muka ba su annabi Muhammadu balarabe da ɗan uwansu don girmamawa muka ba shi alqur'ani ya sauka da harshen larabawa ai wannan daraja ne gare su ya sauka kuma a makka gare su wani ai daraja ne gare su amma duk da haka su gode wa Allah ba sai ba kau da kai su yi bi وكراجل في الخير وهو خير الراجل shin ko kana tambayan su ne saboda ita da aika a nan sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wani babban aiki ya same mu bakin wuta ba abin da zai hana mu bada cikin wuta sai rashin mutuwa kawai da ya zo ya dauke mu gaba daya ko bai ji wanda mu daji ba sai da ya ga kai mu aljanna ya ajiye mu wannan ne duk wanda ya raba ka da sharri ya kamata ka ba shi wani abu duk wanda ya hada ka da alheri ya kamata ka ba shi wani abu to da ya kamata abin da annabi ya kawo ya kawo mana din nan na mun ne tashuta na mun je aljanna ya kamata mu ba shi wani abu amma kowane masu ya cewa ma tsarku wani manajer manajer illa da rabbi alamin ki ba na tambayan kula da to da ita da ya kan Allah wanda ya raba ku da azaba ya sa musu cikin ni'ima ban ruge ku ku bani lada ba lada na yana wurin wanda ya yi ko ni an tsaka rokarja ko kana ko ka nemi su ba da wasu kuɗi ne suka yi dauro suka zama muskaruna kuri ya mutu dauri shi za su kake karɓar aikanka ka rasu rabbi kai abin da Allah ubangiji ka zai baka ya ce abin da wuri zai baka nan ba da wasu ce ashe tun da aka ambaci lada wajen isar da aika ashe ya halatta masu wa'azi a ba su lada ko waɗansu ba su kashi waɗansu ba su ja bai kamata malamai masu wa'azi su zama an ba su albashi saboda wa'azi ba aka ce ai an yarda tun da aka ce ma tarkwai min ajirin ilayya illa na rabbil alamin ashe ladan yana nan kenan na Allah idan kuka tura kawai wazi duk an ba shi hadiya an ba shi kyauta ya halatta ya karba amma ba zai yanka wa mutane zan kuku wa zai sun biya kaza ba rajul bi khair ko shi Allah shi ne khairul rajiina shi ne biyayyen masu bayarwa inda da wadansu ba sai ma ba wadansu da masu bayarwa sai shi kare in ina wuri na cewa in a'ata in a'ata Allah wa ta umar فإن أعطى الله أعطى عمر in mana ba mana kuma in da ga kori ya ba da wani abu ba Allah ne ya bayar in da ga kori ba da wani abu ba Allah ne ya hana rajo da kai ko kai rajo